أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشق إبرينا بهذا المهدر والتاب فيه بنظرة تاتينا بالزفر آه muna cikin fasarar littafin nan mai albarka bulugul marab min jam'i adillatil ahkam za mu tashi ina babul masajidi dai ko babi akan masallatai wato masallaci wurin da ake sallah ko wurin da aka keɓance domin yin sallah ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ahabbul bilal ila Allah masajiduha a garuruwa wurin da Allah ya fi so masallatai wa abghadul bilal ila Allah aswaquha mafi ƙiyayyen gurin da Allah ya fi iya a gari shine kasuwanni da haka masallaci ya ishe shi girma ɗaki ne na Allah kuma Allah ya ce haƙƙan Allah an yi kirima man zarahu fiha haƙƙi ne akan Allah tilas ba tilas akan Allah amma Allah ya lizimta wa kansa zai girma duk wanda ya ziyarci shi a ɗakinsa masallaci kenan sannan darajoji da falaloli da yawa sun zo ga wanda ya gina game da wanda akan wanda ya gina mu Allah ɗaki masallaci kenan wani hadisi manzo Allah na cewa man bana lillahi masjidan min mali halalin bana Allahu lahu baitan fil jannati duk wanda ya gina wa Allah ɗaki masallaci daga dukiya na halal Allah ya alkawari zai gina masa gida a cikin aljanna. Irin wannan na da yawa. Za mu ji wasu abubuwa da suka shafi masallaci ko suka danganci masallaci. Na'am bismillah. Da suna Allah mai rama mai jin kai. An karɓo daga sai da tuna Aisha Allah da ya ta ce. Bibina il masajid manzo Allah ya yi umarni da gina masallatai fi duri a cikin gidaje. Wato ko ka ce a cikin gidaje ko ka ce ana nufin a wurin da ake gina gidaje. Guri in har ana gini to manzo Allah ya umarni in ana akwai gida ɗaya biyu an gina gida dai a gurin to manzo Allah ya umarni a gina masallaci. Ko ka ce a cikin gida ko kuma ka ce a wurin da akwai mahallai. Allah ya sa an gane to wannan kenan wa an tuna zafa kuma ya yi umarni a tsarkake su gabarin ƙazanta wato ɗayyaba kuma a ƙamsasa su da turaruka eh kar a rinka barin masallaci da datti irin masallaci ka san masallatanmu na tijjanawa masu sakaci ko taɓawa kai ba sai an gaya maka masallacin ɗari ba ne kana sa ƙafan kamar za ka ji ƙasa to wannan kenan Ahmad ya ruwaici wannan kuma da Tirmizi da Abu da duk sun fitar da shi wasa haha irsalahu amma Tirmizi ya inganta kasancewa wannan hadisin mursali Allah ya sa an gane a wannan kenan an karba daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya ƙara yarda da shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qatalallahu al-yahuda Allah ya tsine ne yahudawa ittakazu qubura anbiya'ihim masajida da suke mai da kaburburan annabawansu masallatai wato wurin bauta manzo Allah ya ce idza bana idza mata fihi rajulun sharifun ko manzo Allah ya ce idan wani mutum mai daraja idza ma da fihim ar-rajulu salihu idan mutum mai daraja a cikin su ya mutu to bana banau ala qabrihi masjidan sai su gina wurin bauta akan kabarin sa akan kabarin sa manzo Allah ya ce kuma su rinka suranta su rinka suranta gunki kala kala da suran annabi manzo Allah ya ce ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah wa'annan su ne mafi sharrin halitta a wurin Allah ranar qiyamah to muttafaqun alayhi bukhari muslim suka fitar muslim ya ƙara a ruwayansa Allah ka tsine mai yahudawa da nasara eh ya ƙara shi ana shi da nasara Allah ya sa an gane sannan bukhari da muslim sun fitar a cikin hadisin sai rikina shi Allah ya ita kaji ma ya kawo kanu sun kasance idza mata fihimur rajulu salihu idan mutum nagari nagartaccen wali ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci ko kace wurin ibada akan kabarinsa a cikin wannan ruwayan ne nasu manzo Allah yake cewa ulaika shirarul khalqi waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wurin Allah Allah ya sa an gane
an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karba daga sai na biyo da Allah ya ƙara yarda da shi yake asan nabi sallallahu alaihi wa sallam kailan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki mayaka akan akan dawakai ya aiki mayaka akan dawakai faja'at faja'at bi rajulin sai suka zo da wani mutum faraba duhu bisariyatin suka daure shi a cikin wata fila akan suka daure shi a wani fila min sawarin masjid daga cikin filolin masallaci Allah ya sa an gane malamai suka ce wannan mutumin sumamatu bin asali ne Allah ya sa an gane wannan hadisin na gaya maka halascin a ɗaure ɗaurarre a cikin masallaci ko da kafiri ne Allah ya sa an gane eh mana gashi dai najasa ne manzo Allah ya ce innamal mushrikuna najisun masallace mushrikai najasa ne to amma wani hadisi yana ga maka za a iya daure shi a masallaci Allah ya sa eh bukan sun su rawaito amma kuma a aka wasu malamai sun tafi akan cewa wannan hadisi yayi takhsisi ne ga ɗayan wani hadisin manzala da ke cewa innal masajida li zikrillahi wa ta'a masallatai an gina su ne don ambatan Allah da aiki na biyayya. To wannan hadisi na nuna cewa a'a ya keɓance wannan bayanin. A za a iya ma binne har za a iya afon. Wannan hadisin ya ce lalle masallatai an gina su ne don ambatan Allah da kuma biyayya ga Allah. An fahimta da kyau? To wannan hadisin keɓancewa ne ga wannan maganar. Allah ya sa an gane. ya keɓance ne da wani wurin cewa a har bayan wannan akan yi wani abu. An gani? To wannan ke ne. Har bayan wannan a iya ɗaura wani a masallaci da sauransu. To wannan ke ne. Amma wasu malamai sun tabbatar an ba bukata wannan baya nuna halarci. Dan da bukata to shi kin aya haka. ka san farko farkon musulunci babu babu babu babu mai ake ta bursuna bursuna ba shi bane kamar station inda ake kulle mai laifi to wannan kenan wasu kuma suka ce a a hadis ayan da take cewa fala yaqrabul masjidal harama ba da ami haza ana nufin da nufin aikin hajji wato mushrikai ba za su ƙara kusantan ɗakin Ka'aba ba, Allah ya nisanta su, duk wani aikin ɗakin Ka'aba an ƙwace a hannunsu, to ana nufin hajji ko umara, Allah ya sa an gane. To, hadisi zuwa ƙarshen hadisi, Bukharin sun suka rawaito shi. An karɓa daga sayin na Abi Hurairah ta Allah ya da shi. Anna Umara radiyallahu anhu cewa lallai sai na umaru Allah ya ƙara yarda da shi, marra bi Hassana ya zo wucewa ya ci karo da Hassanu bin Sabit, shi wannan Hassanu bin Sabit sha'irin manzon Allah ne. An yi masa alkunya da Aba Abdurrahman. An gane? Sannan kuma an ce Hassan ya rasu tun kafin ah, ya kai shekara arba'in a zamanin kalifin sayyidina aliyu wasu ka ce ya yi wa fati ne yana da shekara hamsin yana ɗan shekara ɗari da ash- ɗari da ashirin ma Allah ya sa an gane to shi sayyidina Umaru ya ci karo da Hassanu bin Sabit mawaƙin manzo Allah yunshidu fil masjid yana rera waka a masallaci an gane yana rera waka a mas- cikin masallaci Wala haza ina fala haza ilayhi sai ya harare shi kala.
sai Hassan bin Sabit ya ce masa na Umaru Kar kunta an shiddu.
kad kuntu anshidu eh kam na kasance ina rera waka amma wa fihi Huwa khairun minka.
kad kuntu anshidu fihi eh gani ina rera waka a cikin masallacin amma ka sani wa fihi man huwa khairun minka a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka daraja kuma bai hana ni ba annabi Muhammadu eh ga manzo Allah annabi nake waƙiya baka ba shi bane wakan da Hassan bin Sabit yawo yana kwaikwaya min qabli hadib ta fi zilali wa fi mustawdain haishi yakshaful warqu ga waƙoƙin Hassan bin Sabit wannan wakan an wakan an mun sani amma kuma ai ya karance ta ya karanta ta ya kwaikwaye ta ga waƙoƙi nan da Hassan bin Sabit yau manzon Allah to a cikin masallaci yana rera waƙa sai na Umar yanzu ya ya rari yace a Umaru gani na waka a masallaci amma a cikin sa- masallaci akwai wanda yake da daraja kuma bai hana ba bai haraye ni ba to kai kuma ka harare ni? eh bukarin sun sun fitar da haka yin kasida a masallaci da wannan hadisi na ga maka halaccin rera waka a masallaci na manzon Allah kuma yana gaya maka halaccin jaban annabi Muhammadu to Wa anhu kala.
an karba daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya dare shi yace Kala Rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sallam. Man sami'a rajulan wanda ya ji wani mutum yanshiru dalatan yana cigiyan wani abin da ya rasa fil masjid a cikin masallaci lam yaqul to ya ce da shi radda la radda Allahu alayka kar Allah ya dawo maka da abin da kake cigiya fa innal masajid domin su masallatai lam tubna li hadha ba a gina su domin cigiya ba an gina ta ne dan ambatan Allah da salati da koyon karatu da ayyukan alkhairi mabambanta amma yanzu masallacin ne aka maida wurin cigiya
to kuma da su zama su zama da wani don abu.
ba a karatu ai ai lokaci ya zo abubuwa sun canza musuluncin na nema ya koma bako kamar yadda ya fara to mu je rawahu muslim muslim yaro ya ce shi Wa anhu an karba daga gurin sa shi abu hurairata ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala.
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Idza ra'aytum man yu- man yubi'u idza ra'aytum man yabi'u idan kuka ga wanda ke sayar da kaya aw yab- ta'u aw yabta ta'u ko yake siyan kaya fil masjid a cikin masallaci fa qul faƙulu lahu ku ce mishi la arbaha Allahu tijarataka kar Allah ya sa riba a kasuwancinka
Allahu akbar.
Mm.
Rawahu Nisa'i Nasa'i yaro ya ce shi wa Tirmidhi da Tirmizi wa Hasan.
kuma wa hassanahu Tirmizi ya kyautata hadisin
Wa ana hajiyu wa an Hakim bin Hizamin an karba daga sayyidina Hakim ɗan Hizamin kala shi Hakimu sahabi ne yana daga cikin manya-manyan ƙudashi a zamanin jahiliya haka bayan musulunci ne ya musulunta shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito makkata ya rayu har shekara ɗari da ashirin an gane aka ce shine ya shekara sittin a zamanin jahiliya ya yi sittin a cikin musulunci ya yi shekara sittin a musulunci sittin a jahiliya ya rasu a garin madinan manzon Allah shi jiran shekara hamsin da hudu yana da yaya guda hudu an ce duk sahabbai ne akwai abdullahi akwai khalid akwai yaya akwai hisham to kale yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقوم la tuqamul hududu ba a tsaida haddoda haddi fil masajid a cikin masallaci misali mutum yayi zina za a tsaida mai da haddi to ba a yi a cikin masallaci ولا يستقاد فيها wala ko kuma mutum yayi sata za a tsaida mai da haddi a yanke mai hannu ba a yi a masallaci wala yustaqadu biya kuma ba a sakayya a cikin masallaci wanda al'aini bil aini ko ido da ido Eh, in mutum ya fit- fitar ma wani da ido shi ma a cire mishi wal al'aini bil aini sai ce mini wal eh, wal uzni wal uzni bil uzni kunni da kunni wanda ya cire wani kunni kuma a cire mishi kunni wasinna bisinni haƙori da haƙori wanda ya cire sai Allah ce wal juruha qisas cuti akwai dai kisasi a cikin ciwuwuka in ka ji ma wani ciwo ji maka ka cire ma wani kunni a cire maka to ba za a yi wannan sakayyar a cikin masallaci ba Ahmad ya fitar da shi Abu Dauda da Abu Dawuda bi sanadin da izin da isnadi ya rarrauna Aisha radiyallahu anha qalat an karɓa daga sayyidatuna Aisha to Allah ya ƙara yarda da shi fi ba sa'adan su'ud qalat tace usiba sa'adun an jarabtar da sa'adu an gane a sa'ad bin mu'az al'ausi kenan to an sami an mushi rauni an musibantar da shi wato an mushi rauni shi sa'ad nan ya musulunta ne a madina a aka ce banu abdul ashhal su ma sun musulunta ne ta hanyar sa manzala yana ji mishi laƙabi da yana kiran shi da sayyidul ansar shugaban mutanen madina shi wannan sa'ad bin mu'az ɗaya daga cikin ah, ah, ɗaya daga cikin jarumai ne masu biyayya mai daraja a cikin mutanensa in ban manta ba ma kaman shi ne wanda a yakin a yakin badar manzo Allah yana neman shawaran mutane yana neman shawaran mutane yana neman shawaran mutane yace ya rasulullahi ko kana so ka ji bakin mutanen Madina ne yace ya rasulullahi idan mu kake so ka ji mun baka ranmu mun baka na yayan mu tafi da mu inda kake so inda Allah ya nuna maka yace ya rasulullahi ba za mu gaya maka kamar yadda a yahudawa suka gaya ma annabi Musa ba ba za mu gaya maka irin yadda Yahuda irin yadda banu Isra'ila suka gaya ma annabi Musa ba. yace kad amanna bika wa saddaqnaka wa shahidna bi anna ma ji'ta bihi huwal haqq ya rasulullahi fa mu muka yi imani da kai muka gasgata ka muka shaida abin da ka zo da shi gaskiya ne wa dainaka ala zalika uhudana wa mawasiqana ala sam'i wa da'ati kuma mun baka alƙawarin mu mun baka imanin mu bisa ji da biyayya famdi lima arabta da ka zartar cikin abin da ka nufa fa nahanu ma aka muna tare da kai fa wallahi yace na rantsi da Allah la wista aratta bina hadal bahra la kuttahu fa khuttahu la khudnahu ma aka yace wallahi da zaka keta da mu wannan tekun in dai ka kita wallahi keta sai mu ma mun keta shi tare da kai Shi ya Rasulullah ba tsoro muke mu hadda makiya ba kai yadda kake so kuro sa'adu ba. To wannan kenan. To jarumi ne sosai na gaske. Allah ya sa an gane. Yana daga manya-manyan sahabbai. Ya halarci Badar, ya halarci Udu, a wurin a yakin hannagan ya aka musibantar da shi. Allah ya sa an gane. Aka ce abin nan jini na zuba a kafansa amma yana ibada. An gane ya rasu a watan Zulqa'ada, hijira shekara a biyar daga hijiran manzon Allah shekara biyar daga hijiran manzon Allah Allah ya sa an gane to an an yi mishi raunin nika shi an musibantar da shi ranar yakin khandak fadaraba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaimatan fil masjidi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa masa bukka kuka ce tanti a cikin masallaci liya udahu min qaribin dan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rinka gaishe da shi a kusa da shi, wato domin gurinsa ya kasance kusa da gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya rinka ziyartar shi, domin ya kusa da manzan Allah ko manzan Allah ya rinka ziyartar shi a kusa-kusa ba yayin tafiya mai nisa ba. Allah ya sa an gane, dan manzan Allah rinka gaishe da shi ya rinka zuwa gaishe da shi a kusa-kusa ba sai ya tafiya mai nisa ba. Ka gane da kyau, wannan na gaya maka halaccin yin bacci a masallaci halaccin zaman mara lafiya a masallaci ko da yana da rauni halaccin a ɗan buga bukka a ɗan wani gefe a masallaci an gane to wannan kenan bukari musulun suka fitar da shi wa anha qalat an karma da gurin sai da tuna shi Allah ya ta ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasturu yasturuni na ga manzon Allah yana rurrufe ni yana kakkare ni wa ana anzuru ila al-habashati ina kallon mutanen habasha yal'abuna suna yin wasa irin wasan yaƙi da na mayaka fil masjid a masallaci wato mutanen habasha ne suka zo a kwanakin idi ka san yin wasa a kwanakin idin halas ne Allah ya san gani in ne bai saba mu shari'a ba to sai suka zo suna wasa suna kiɗa ka san abin da ake nufi da wasa irin wasa na mayaka garkuwa haka kalla garkuwa ba ka ke rike ta ba a sakar hannu to haka suke in suka rike ta ba suna da takobi ba to haka suke kan kan kan kan ana rawa haka ana kiɗa suna irin wasan su suna rairayen su suna waƙoƙi da ya shafi jarumta ba wani bane yayi kaza ba wani bane yayi kaza ba wani bane ya kiyaye alfarman mutanensa ba wani bane yayi kaza ba wani bane yayi kaza an gane da kin kun gane ta gaske irin wasa dai na mayaka haka wannan shi ke ɗaya daga cikin hujjoji ne da ke nuna halascin kiɗa kiɗa suke yi mana kiɗa suke yi garkuwa ita ce gangar takobi ita ce sandar ko ba gane ba to ta ce gani nan na ganna na ganna manzala yana kare ni yana haba Aisha ya isa ka tana ni ba bai ishe ni ba yana kare ni yana yin wasa da ni alhali ina kallon mutanen habasha suna wasa a cikin masallaci an gane wannan na gaya maka har sun yi irin wannan wasa a masallaci a kwanakin farin ciki an gane wasu kuma suka ce wannan hukunci an shafe shi an gane wasu kuma suka ce a wasan da suke yi a wajen masallaci ne ita sai da shi ne take cikin masallaci Allah ya sa an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ruwaya a sai na Umar ya so ya hana manzo Allah ya ce a kyale su Umaru dan Yahudawa san cewa a cikin addinin mu akwai rangwame Allah ya sa an gane so Rana an karɓo da gurinta ita sai da tuna a shiki. An karɓo da gurinta ita sai da tuna a shiki. An na walidatan sauda'a cewa wata baiwa baka kana laha khiba'un tana da wani bukka kuka ce tantu. a masallaci ta a tini ta kasance tana zuwa guri na ta fira a wuri na Allah ya sa an gane to wannan kenan zuwa ƙarshen hadisin an karɓo daga sayyidina wato hadisin na ɗan tsawo haka an gane yana cikin bukhari to amma dai duk iya kamar wancan hadisin ne Allah ya sa an gane yana gaya maka halassun kwana a masallaci ko yin kailula a cikin masallaci ga wanda ma musamman ba shi da guri cikin musulmai namiji ne ko mace ce an gane amma idan an aminta daga fitina idan an san akwai matsala zai janyo fitina to kar a yarda da wannan to wani anas an karɓa da sai na anas radiyallahu Allah ya da shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin tofin miyo a masallaci kadiyacin kuskure ne babba. Wa kafaratuha kafaran laifin haka dafnuwa shine ka binne miya. wani an karba daga sai na Anas radiyallahu anhu Allah ya shi kale ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'atu al-qiyama ba ta tsayawa ba hatta ya tabahan nasu har sai mutane sun dinga yin alfaharceceniya fil masajidi a cikin masallatai wato wannan yace masallaci na yafi naka kyau wannan yace masallacin mu na bene ne naku ba bene bane wannan yace masallacin mu yafi naku fadi alfaharceceniya dai da masallaci An Ahmad ya fitar da shi da mutane hudu banda Tirmidhi Ibn Kuzaimah ya inganta shi an karba daga sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya kare da shi yake
وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ما أمرت ce من تسبيح.
ma umirtu bi tashyidil masajidi a ba umarce ni da tsawaita masallatai ba a rinka yin dog a rinka yi ma masallaci gini dogaye an gane a rinka ƙawata shi da siminti Allah ya sa an gane to irin wannan malamai suka ce makaruhi ne awai aka ga masallaci dogo an yi shi da siminti makaruhi ne Allah ya amma ba haramun bane an gane to wannan kenan ko kuma ka ce wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tashidil masajid ba umarce ne da adanta masallaci ba ai ta kawata masallaci a ta adanta shi har ya kai matakin da zai ringa ɗauki hankalin mai sallah an gana sa an gane duka dai wannan makaruhi ne ba haramun bane Allah ya sa an gane to أخرجه أخرجه أبو داود Abu Dauda ya fitar da wannan hadisi بن حبان a Ibn Hibban ya inganta shi وعن أنس رضي الله عنه قال
a an karba daga sayyidina Anas Allah ya kare yarda da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وردت علي ujur ummati an kawo min ladadakin al'ummata ina kabari حتى wato ana kawo min ladadakin al'ummata a nuna min hatta kazatu har kazantan da yukuriju har rajul mutum zai fitar min masjid a cikin masallaci sai an nuna min a cikin kyawawan ayyukan al'ummata da haka ko dan wani abu ka gani a masallaci dauki
رواه أبو داود Abu Dawud ya ruwaice shi da Tirmidhi وسلم wastagarabahu amma Tirmidhi ya ce hadisin bako ne صححه
Ibn ابن خزيمة Kuzaimah ya inganta shi وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال an karba daga sayyidina abi kata da Allah ya ƙara da da shi yace قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخل أحدكم adukumul masjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci لا يجلس فلا يجلس حتى fala yajlis kada ya zauna daga shigansa hatta ya salli raka'atin har sai yayi sallar nafila raka'a biyu shi ya kira a tahiyatul masjid Allah ya sa an gane to wannan kenan a wasu na ganin wannan wajibi ne dole an gane amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa wannan mustahabi ne Allah ya sa an gane to wannan kenan kuma wasu malamai sun tafi akan cewa ko da lokacin da aka hana sallah ne za ka yi amma a mazan imam malik a'a ban da lokacin da aka hana sallah an gane in lokacin da aka hana sallah ne to ba za ka yi ba to متفق عليه bukarin su ne suka ruwaito shi باب babu sifati salati babi akan sifar sallah yadda manzon Allah yake sallah
عن أبي هريرة رضي الله عنه wato dole kai sallah irin yadda manzon Allah yake yi. domin shine yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ku gani ina yin sallah to kaga aja babi game da sifar sallar manzon Allah dole ne tunda dole ba za ka yi sallah ba sai yanda yi Allah ya sa ku an gane to ana abi hurairah an kabar shi na abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana mai magana da wannan mutumin da ya zo ya ma annabi sallama ya je sallah sallan ba ta yi ba ya ƙara zuwa ya ma annabi sallama annabi ya ce je ka ba ta yi ba ya ƙara zuwa na uku ya ce je ka sallar ba ta yi ba a ta hudu ya ce ya rasulullahi wallahi ban iya wani in ba wannan sallar ba sai annabi ya ce mishi إذا قمتم إلى الصلاة idza qumta ila salati idan ka miƙe zuwa sallah ka shiga sallah فأذبوا الوضوء to idan za ka yi sallan nan to ka yi lwata alwalanka ثم استقبل القبلة sun mastaqbilil qiblata sannan ka fuskanci alqibla فكبر sai kai kabbara kabbaran harama ita kabbaran harama wajibi ne a wurin jamhurin malamai Allah ya sa an gane ما تيسر
Ah, ما تيسر sannan ka karanta abin da ya sawwaka ma'aka a tare da kai min alqur'ani na alqur'ani ثم إن kaga wannan hadisin na nuna cewa dawul istiftahi addan bude sallah ba wajibi bane kaga adan da ake in an ce Allahu akbar ka san zaka ji liman dan shiru yayi wani adda sannan ya fara karatu to nan addan ba wajibi bane domin da wajibi ne da annabi ya umarce shi da shi Allah ya sa an gane haka nan na muka cewa ya ishe shi ya karanta alqur'ani ya ba ya karanta fatiha daga daga kabbara sai fatiha sai mene karatun sura haka nan na muka haka an gane Am- wasu malamai sun taba kan cewa ta addu'a buɗe sallah ba wajibi ba ce ba sunna ba ne musamman a gurin imam malik amma a wurin imamu shafi'i wajibi ne shi kuma imamu shafi'i ya halasta idan a sallan nafila ne. ka gane to ya ce mustahabbi ne a sallan nafila in ji imamu malik idan ka karanta sun marka sannan ka yi ruku'u ta zama inna raki'an har sai ka samu natsuwa kana mai ruku'u a cikin kana har sai ka samu natsuwa a cikin ruku'inka har sai ka samu natsuwa a cikin wannan ruku'u sannan ka ɗago daga ruku'i hatta ta ta bila ka'iman sai ka tsaya a tsaya sai ka daidaitu a tsaye sun masjud sannan ka yi sujjada ma inna sajidan har sai ka samu natsuwa a cikin sujjadan nan naka sannan ka ɗago wannan duk na nuna cewa ina abubuwan wajibai ne sannan ka ɗago daga sujada ta ta tuma inna jaliza har sai ka samu nutsuwa a cikin zaman nan naka sai kai sujada sujada ta biyu hatta ta tuma inna zaka ci har sai ka samu nutsuwa sajidan a cikin salin sujadan ka kamar ta farko sannan ka aikata haka kulliha ka aikata da abin da aka ambata maka a banda kabbaran harama Allah ya sa an gane domin ita ana yin ta iya raka a farko ne ka aikata duk abin da gaya maka fi salatika kulliya a cikin sauran raka'o'inka baki daya mutane bakwai suka fitar da wannan hadisin amma bakwai din nan kowanne da lafazin sa wannan ko lafazin da aka gaya maka ne Imam Bukhari ne Ibn Majah ya fitar a hadisin Abi Hurairah da isnadin Muslim yace amma shi hatta tadma'inna qa'iman har sai ka samu natsuwa a tsaye maimakon inda aka ce hatta ta tuma inna raki'an din nan har sai ka samu natsuwa an gane to a tsaye afwan wurin da aka ce hatta ta tadilla qa'iman har sai ka daidaito a tsaye shi kuma a ruwayan sai yace hatta ta tuma inna qa'iman sai ka sai ka samu natsuwa ka san ka samu daidaituwa din da ka samu natsuwan ai da bambanci tunda a tsayuwa Aisha sa a wurin mazaban shafi imamu malik a tsayuwa itidalu ake yi daidaituwa a cikin menene sujjada me ake da ku dumanina Allah ya sa an gane to irin wannan ya zo wato irin abin da ibn majah ya fitar shi hadisi rifa'a a cikin hadisin rifa'a shi shi ana cin shi rifa'atu bin rafi sahabi ne mutumin madina ya halarci badar ya halarci yakin uhud ya halarci duk sauran ya ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rasu a farko farkon shugabancin muawiya inda ahmad wanda ahmad ya fitar ibn hibban da ibn hibban amma da lafazi hatta tadma inna qa'iman sai ka samu natsuwa a cikin tsayuwarka وفي لفظ لأمر أو لفظ لأمر فأقم سلبك كصيدا قشن باينك حتى ترجع الإزامة حسي قصوصوا دسون كوما wurin zaman su kasusuwan da suka lallankwasa har sai sun koma wurin zaman su wato kasusuwan da suka lankwashe a halin rukuni ka tsaya a tsaya har sai kowanne ya koma wurin zaman sa halin tsayuwa ba kamar yadda ake bayyana ana dagwa da kuzu Allah akbar Allah akbar an fada sujjada ko ba gani ba wato an taɓa magana irin haka a masallacin mu wai me yasa mutane wani ma sai ya faɗi ruku'u ya faɗi sujada ni ina tsaye ba na dago daga ruku'u sai ce ina yin yadda manzo Allah yake yi ko ko in barna in yadda kuke ya za da mutum ya dago ruku'u wab kuma da ya faɗa kafin ma fa kasusuwa su fara komawa gurin su ma ya ƙara lankwashewa ya yi sujjada. Ba a san haka. Sahabbai suka ce manzo Allah yana tsayuwa bayan rukuwa sai mun ce an yabe manta ba. To. Nisa'i ya fitar wa Abi Dawud da Abi Dawud da min hadisi Rifa'at ibn Rafi hadisin Rifa'at ibn Rafi inna la tatimmu salatu ahadikum sallan ɗayan ku ba ta cika hatta yasjigul wudu'a har sai ya yalwata alwala kamar yadda Allah ya umarce shi a cikin ayan suratul ma'ida shine faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila alka'bayn ko to summa yukabbiru Allah ne ko ko okay summa yukabbiru Allah ne ko ko yukabbiru Allah ne summa yukabbiru Allah sannan ya girmama ubangiji madaukakin sarki ya ce Allahu akbar wa yahmaduhu ya gode masa ta hanyar karanta fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wa yasni alayya abdi ya mini wa yasni alayya wa yasni alaihi dai alayhi kuma ya kirari ga ubangiji da karanta alqur'ani ko kuma da karanta fatiha duk shine wa fiha wafiya ya zo a cikin wannan ruwayan ta nisa'i da abi dauda aka qur'ani idan ka haddace alqur'ani abu na alqur'ani fa qara'a ka karanta fa innaka ahad wa illa idan ku baka haddace wani abu na alqur'ani ba hamdallah to ka gode wa Allah wa kabbiru wa kabbiru kuma ka ce Allahu akbar wa hallilu kuma ka ce la ilaha illallah wato wannan hadisi wannan ruwan shi ke gaya maka cewa idan mutum bai iya komai na karatu ba Allah ya sa an gane to wannan abin da aka gaya maka shine makwafin karatun ga wanda bai haddace komai na alkur'ani ba wato ka faɗi alhamdulillahi ɗaya kenan ka ce Allahu akbar biyu kenan ka ce la ilaha illallah uku kenan kawai kai ruku'u eh wasu malamai suka ce a, in dai ma bai iya fatiha ba sallah ta faɗi a kansa ba a bashi ba har sai ya iya fatiha suka ce a, zai iya karanta wannan kafin ya iya to wa li abi dauda abida da ya fitar da a cikin ruwayan da ya rifa a cikin wa qara'a bi ummi qur'an ummi alkitabi sannan ka karanta um- uwar littafi wato fatiha wa bi ma sha Allah da kuma abinda Allah ya so ka karanta wa ibn majah wali ibn hibban ibn hibban ya fitar sunna lima shita sannan ka karanta abinda ya sawwaka wato wannan hadisi ne babba mafi yawancin hukunce hukuncen sallah a cikin wannan hadisin ake fitarwa ya kunso ku malamai na cewa duk wani abin da kaga baka ganshi a cikin ha- wannan hadisin ba duk wani abin da baka ganshi ba to ba wajibi bane a sallah Allah ya sa an gane to wannan kenan kuma wato muka ce za mu ba- za mu bayanin shi rub gaba gaba gaba gaba ka ga ai abin na da yawa na farko dai wannan na ga maka wajabcin fuskantar alƙibla sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun mastaqbil alqibla haji da kyau ka ce Allahu akbar wannan na ga maka wajabcin ita faɗin Allahu akbar Allah ya sa an gane kuma yana hadisin nan na nuna maka wajabcin karatun alkurani a sallah ko fatiha ko waninta. Allah ya sa an gane. Kuma wannan hadisi na gaya maka wanda bai karanta bai haddace alƙur'ani ba. Alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah yana isar masa. Allah ya sa an gane. Kuma ba ayyana mushi wani gwargwado kebantacce ba da sauransu. Sannan yana gaya maka cewa wajibi ne daidaituwa a tsayuwa, nutsuwa kuma a cikin ruku'u da sujjada. Allah ya sa an gane. Sannan na gaya maka, a wajibi ne ka kyautata sallanka. Da sauran dai abubuwa dai, Allah ya sa an gane. To wannan kenan.
wa ana abi humaydin An karɓo daga Abi Humaidi, Humaidi Sa'idi, Abi Humaidi Sa'idi.
radiyallahu anhu qala A Allah ya ƙara yadda da shi wannan mutumin Madina ne, an ce kabilan Khazraj ne ma. Allah ya sa sa'idi da ke cewa dangan- dangane ne zuwa ga sa'ida. Allah ya sa an gane. Shi sa'ida shi ne uban Khazrajawa, an gane? To ya kuma shi wannan abu Humaydin ɗin ya rasu ƙarken shugabancin Mu'awiya. Kala ya ce ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara. Na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kabbara kabbaran harama.
ala yadayhi Yana sanya tafukan hannayensa hada har zuwa manki bai daidai da daura da kafaɗinsa haka. Kafaɗu. Allahu. Kaga kafaɗa? Allah. Kaji? To.
wa idza raka'a Idan ya yi ruku'u, wai zaraka idan ko ya yi ruku'u, kana ya dai yana ɗaura hannayensa min rukubatai a kan gwiwoyinsa.
yirku Eh, haka, yana sa su ya damƙe gwiwoyin, ba gashi ba ya damƙe su? To, summa hasara zaharau sannan ah, ya miƙar da bayansa a cikin ruku'u ba su ka gama ya kwantar da bayansa ko ya marƙuso bayan annabi yana miƙar da bayansa matuƙar miƙewa
sai za rafa a ra'asihi ra'asahu idan ya ɗago kansa da daga ruku'u istawa to yana daidaituwa a cikin tsayuwa hatta ya uda kullu faƙarin makanahu faƙarin har sai duk wani ƙashin baya ya koma gurin zamansa faƙar ba ƙashin baya in ya tsaya ba wai ana ɗagowa daga ruku'u ba kawai a faɗi sujada a shine itidali da na gaya maka daidaituwa a can hadisin musulmi salatu fa iza sujada idan ya sujada wa ba ya dai yana aje hannayensa gaira mu mubtarishin ba yana mai wawware su ba wala qabidu ma kuma ba yana mai damƙe su ba haka yake yi ba wai yana haka ba in za ka yi sujada kuma ba wai a haka yake sujada ba haka yake sujada Allahu akbar an gani Allahu akbar ba wai haka Allah a ko haka a'a
wala qadi bihi wa- wala qadi ba qabidihi ma shine ba yana mai damƙe su ba ta kabala wastaqbala bi adawa bi adawa bi adara ko kuma ka ce ƙabiduhuma yana mai makale su shine ma ma'ana mafi ma'ana mafi zahiri makale su za a fi gane na ce makale su haka mutum ah, ah, fai za sajada karanto daga nan sai za ta jira idan manzo Allah ya sujada wada dai yana aje hannayensa gaira mu muftarishin ba yana mai shimfiɗa su ba, wato ba yana mai shimfiɗa tsintsiyar hannunsa a kan ƙasa ba. Abin da ake nufi da wannan muftarishin ɗin shi ne haka, irin kwanciyar kare, shimfiɗa su shi ne haka. Kaga ai na shimfiɗa su, zira'in hannun naka ba kana mai shimfiɗa su ba, wannan zira'in hannun. Ka gan shi? Inda kake wankewa wurin wanke hannu. daga wannan yatsar zuwa gwiwa hannu to ba yana mai shimfida tsintsiyar hannun nasa ba haka kenan kaga kan to yana aje hannunsa baya shimfida sa haka kamar yadda kare ke yi ba haka ke da ba haka yake ba haka ba haka gani wasu na sallah haka wani mako kuma yace wala qadiri ma kuma baya aje su yana ne damƙe su haka damƙe su zuwa ga haƙar- haƙurƙuransa haka kenan kaga kan
ya kuma ji ne manzo Allah idan yana sallah ana ganin farin hammatansa
Allahu akbar
kar kuma ka zama ka cika irin na masu tsananta a kaga mutum ya haka ya ban tsare akwai masu yin haka
Allah ya sa ku a gari haka manzo Allah yake yi an gani hannayen ma ka rufe su daidai kunnuwanka haka sai kunni kar ka yi haka ka danƙe kenan ƙabidi ma ka matse su da haƙurƙuranka haƙarƙarin dama ka haɗa hannun hagu hannun dama da haƙarƙarin dama hannun hagu da haƙarƙarin hagu ka yi haka ba haka yake ba ba kuma ya shimfiɗa su haka irin yadda kare ke haka an gane to wannan shine ma'ana to
gaira mu gaira mu fitar shi shine yake ba yana mai shimfiɗa su ba wala ƙabiri ma kuma ba yana mai dan yana mai makale su da damƙe su a jikin haƙurƙuransa ba wasta kabala da da rafi a sabi irgilayin kibla sai ya fuskanci alkibla da yatsun kaf- da gefen yatsun kafansa gefen yatsun kafansa haka kenan ba ga yatsun kafa ba to sai su ya fuskanci alkibla da su haka ne da gina gina in yi sujada yanzu nan ina suke kallo na'am sai suna kallon gaba alkibla na'am ka gan su sun kallo na eh ka gan su to haka na'am
wa idza jalasa wai za mu ne wa idza jalasa idan manzo Allah ya zauna fi ruku'atayn
wai da jalasa fi raka'atayn dai idan ya zauna fi raka'atayn a raka'a biyu wato zaman tahiyya na farko kenan an gane ana ce mata tahiyya na tsakiya jalasa ala rijlihi yusra yana zama akan kafarsa ta hagu ne idan zama ta farko ne ka san bayan raka'a biyu ba ana zama ba to idan yayi wannan zaman yanda ke zaman jalasa ala rijlihi lisra yana zama ne akan kafarsa ta hagu ha wani sababu wa sabal yumna sai ya kafa ta dama kalla haka ba na zauna akan wannan kafar hagu ya kafa wannan haka ce an gane to yana zama shine jalasa ala rijlihi ala rij ala rijlihi al-yusra akan kafansa ta hagu wana saba sai ya kafa ta dama ga tanan kaga na kafa ta amma wai za jalasa fi rak'ati al-akira idan yayi zama a zama ta raka'a ta karke amma idan ya zauna a raka'a karke qaddama rijlahu al-yusra yana gabato da kafa hagu ne kalla haka nan ba nan take ba to sai a gabato da ita haka ta yau gaba ba ta yau gaba ba to wannan sabal ukura sai ya kafa ɗayar haka ba gata ba waka da alama ƙarfi sai ya zauna a kan duwawunsa haka an gani to haka yake to bukari ya fitar da shi وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه wannan hadisi akwai hukunce hukunce a cikinsa to amma tunda al'adar mu shine mu ta takaitawa ba sai mun ba sai mun abin nan din shi ba to na mu je عن وعن علي رضي الله وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه an karba daga sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara yarda da shi ان رسول الله صلى الله an rasulillahi ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم كان idza kama ila salati cewa manzon Allah ya kasance idan ya miƙe ya shiga sallah وجهد kala yana cewa wannan shine addu'an du'aul istiftah addu'an bude sallar da na gaya maka manzo Allah yana cewa wajjatu wajhiya ila qawlihi har zuwa inda yake cewa har zuwa fadin sa minal muslimina daga cikin musulmai الى قوله shine har zuwa fadin sa minal muslimina daga cikin musulmai اللهم انت الملك Allah kai ne sarki لا اله الا انت ba motar gaskiya sai an sai kai انت ربي kai ne ubangiji na عبدك ni ne kuma ni bawanka ne لا اجل har zuwa karkensa wato wannan cikon hadisin shine a a wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi an gane hanifan wama ana min al mush- min al mushrikina inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al wa ana awwalul muslimin kaji cikon addu'ar gaba ɗayan cikin daga farko to sai ce maka yana cewa ne wajjatu wajhiya ila qawli zuwa fadin sa minal muslimin wa ana awwalul muslimin wato wani ruwaya kuma wa ana minal muslimin a wata ruwaya wa ana minal muslimin to anan sai ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka ci gaban sa shine zalamtu nafsi wa atarabtu bi dhanbi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك تو
رواه مسلم مسلم يا رويتشي shi وفي روايه lahu a wan- amma a wata ruwaya ta sa ان ذلك inna zalika fi salati layli wannan a sallan dare ne sai yasa imam malik ya tafi akan cewa idan a sallan nafila ne ba laifi kai addu'an bude sallah da haka wannan addu'an da muka karanto abu da ya fitar da shi da sauransu yadda za ka ka kokari ka haddace shi ka zama ya zama ya zama in ka tashi da daddare za ka yi nafila in ka ce Allahu akbar to karanta ta yana ƙara taro tunaninka وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين كذلك تشجب الله كاغاني كسنن سيكا شيكا كارات to wannan kenan Allah ya datar da mu mu tsaya anan ah, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zama na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abu na makaranta dida Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم